ثاني إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو كنت تركيا قوم لا لا لا سيدا سيكو بيكو ko biyu ko uku kai uku ne ga watan safar kenan wata na biyu a jiran watanni na musulunci kuma hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hakanan da nasara kuma yau talatin da ɗaya ga watan takwas dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda aka saba a rana irin wannan ta laraba muna karatu wannan littafin ya barka na tukatul maudu bi ahkamil maudu wallakar babban malami ibn qayyim da dakiya Allah ya tsince mai rahama wanda ya rasu hijira na da shekara ɗari bakwai da hamsin da ɗaya kamar tsakiyar karni da takwas kenan yanzu kuma muna kusan tsakiyar karni na goma sha biyar a gana neman shekara da ɗari bakwai da wani abu ko kusan ɗari bakwai wannan shine darasi na tasa'in da hudu malam na muna cikin kuma babi na goma sha bakwai wani babban babi ne wanda shine shakundun wanda ya tattare ɗan adam a san waɗannan yan waɗannan shafuka ya ɗauko yadda ɗan adam yake rayuwa ko samuwa tun daga zama a yanayi na ɗigon mani gudan jini gudan tsoka zama na ciki na waɗannan watanni haihuwa har ya zuwa lokacin da mutum zai rasu ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki shi ma bai wuce haka ba sai ya bi shi ya wura hudu har lokacin da mutum zai tsayu a gaban Allah madaukakin sarki ko dai aljanna ko kuma wuta Allah shi yayi wannan shine zarafi na 93 da masakin da yake cewa kada qala wa kada qala ta'ala hakika Allah madaukakin sarki ya ce tattaunawar da malam ke kai ita ce wane lokaci ne yaro ne ke hankaltar musulunci sai da idan ya kai wannan lokacin bai karbi musuluncin ba ya haɗu da Allah a haka zai iya zame maki da matsala na ɗaya kenan ko kuma gwargwadon lokacin da idan yaro ya karbi musulunci a lokacin musuluncin shi ya yi ba buƙatar nan gaba wani abu ya taso ko na bukatuwar ya sake sabuntawa to shi ne yake kafa hujja da wannan aya yake cewa qala ta wa qala fa qad qala ta'ala kuma hakika Allah madaukakin sarki ya ce a cikin surat an'am aya ta goma sha tara yake wa uhiya ilayya hadha alquran Allah ya umarta annabi sallallahu alaihi wasallam farkon ayar kubarni ne kul ayyu shay'in akbaru shahada ya rasu ka ce musu menene girman shaida kulin da mutane ba za su ba da amsa ba kai masu tare sannan ce ka ce masa Allah shahidun baini wa baina shi ne mai kasancewa shaida a tsakani na jaku da ya ce wa uhiya ilayya hadal qur'an kuma ka ce masu an mani wahayin wannan alƙur'ani idan ka faɗa wa al'umman nan cewa Allah ne maka wahayin wannan alƙur'ani ba kai ka zo da shi ba ba da gare ka yi ba menene za ka yi da shi in a cikin daga ta maka wahayi ne wani zera bihi da mai maka gargaɗi da shi shi annabi da kanshi wa al'ummar da ya rayu a cikin su gargaɗi da alƙur'ani talace wa man bala da wanda sakon ƙur'anin ya isa wajen shi ina da wani sai ana maganar ayoyin alkur'ani ko ana maganar wahayi ko ana maganar hukunci ko ana maganar makoma ko ana maganar Allah da manzon shi ko ana maganar mala'iku ko ana maganar wata gaba ta addini yanzu sako ya zo wajen shi matukar yana cikin yanayin da ya cika duk sharuɗan ya karba yana da ahaliya kenan yawan zara kun bihi wa man bana domin in yi maku gargaɗi da shi wannan alkur'ani wa man bala da kuma wanda alƙur'ani ya isa zuwa gare shi da wanda alƙur'ani ya isa zuwa gare shi aya ta sha tara ya abin da malam ya ya yanko kenan to menene dalilin menene mahabbin shayi a wannan ayar ma da ce aiwa man balaga alqur'an ai da wanda alqur'ani ya isa gare shi wa kullu man balaga alqur'an duk wanda qur'ani ya iso gare shi ko da a sama sama so yace ai kai kafiri wani littafi ne littafin musulmi sai ce qur'ani wanda qur'ani ya iso da wannan mutumin an gama da shi ko yaji ya shiga da janna ko ya tafi wuta da hujja har har ma ka san littafin su Qur'ani ne ko wani yunkuri kai naka koya wani yunkuri kai naka bincika ila za iya cewa sai duniya ake ta hujja eh a tafi da hujja ai ba sai ba za mu dawo da mutane ce bari ya je test ya gwaji na wannan alqur'ani ga ko zai tsallake duk shingen da ka tanada ka je ka ka kuma zai tsallake shi kuma kundin da ka rike kana ga shi ne ba dama shi kuma ka zo da shi a yi mace ɗaya bisa dubun testin da kai wa Qur'anin kaga testin farko zai faɗi tukka da warwara labaran rika marasa kan gado ƙaryata kanshi da kanshi littafin amma kuma haka mutum zai ɗauka yi wani gidan su da basirati ba za yi mamaki ba ya ce fa kullu man balaga alquran duk wanda alqurani ya iso gare wa tamakkana min fahmihi kuma ya sami damar ya fahimce shi fa huwa munzarun bi wannan mutumin an mace gargadi da qur'ani ba sai wani musulmi ko wani malami ko wani gwani ya rika bi gida gida ba ya kafiri to ka ji qur'ani ka dan ba mu lokaci ai maka bayani ka kyale shi ya kusan sunan alqurani a duk zabin shi an faffada mashi wani abu mai alamta alqurani kuma yana da wanda musulmi yana jin sunan alkurani yana karantawa a wasu littattafai yana ganin sunan alkurani li unzira kubbihi annabi adda waɗanda ya wa'azi wa man banaga da mu da mu gaishe ba musulmi ya karɓa ya musulunta sauran kafirai kuma suka yi sai ce fa huwa munzarun bi an mace gargaɗi da wannan alkurani ma da kyau da ahadithul lati ruwiyat fi hanil asfali hadisan da aka ruwaito game da gwada yara والمحسوهين da waɗanda suke da gabuwar hankali nan sai al-ma'tuhu shine abin da suke cewa wani yanayi ne na gushewar hankali wanda bai gama kai hauka ba zai iya rabuwa da mutum har mutum ya wani abu na hankali ko kuma ka ga mutum ma'atu amma kuma yana ababen masu hankali mun sha faɗi a nan akwai mai hankali akwai mara hankali akwai kuma mahaukaci shi ma a turi yana gidan mara hankali ne ba mahaukaci ba kenan ba mahaukaci ba in an ce mai hankali shine mutumin da ya san gaskiya kuma ita yake nema ya gwada yana da hankali kenan ko kuma ka ce hankali shi na da hankali suna ka ce da mai hankali shi kuma mara hankali shi ne wanda shi ba shi ana ba za ka iya saka shi a da'irar masu hankali ba amma ba mahaukaci ba ne mahaukaci za ga ba wanka ba wanki ya ci abinci mara kyau ke kaza ya kaza wannan mahaukaci ke shi wannan wanka zai wani ma a cikin marasa hankalin nan idan ya taki jirgin sama ma zai tafiya tuba in ma ba a yi sa'a ba gwamna ko shugaban kasa zai tuba ma bai da hankali kuma za a sauka lafiya amma an ka bincika sai ga ba musulmi ba ne ko ko musulmi ne baya aiki da karantarwar addini wani shine mara hankali shine hankalin shi da ya kamata ya rika ya bi Allah bai da hankali to shi ma hukunci shine wanda shi kuma kasa da waɗannan shine wanda rufi alaqadamu an salati kaga ba a ce an gairi da ake da koda a hadisi an majnuni na aka ce akwai afin akwai zairu afin akwai majin shi yasa kafirai gaba ɗaya din suka jira lahira Allah ya ci kwikwiye ya watsa wuta da kansu za su ce wa kalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabil jahil kenan kafirai ba wai mahaukata bane hankali ne kai ba su hankali ne kawai ba su da shi yasa har mai bai da hankali wayo kawai yake ga yana da shi kuma shi ma wayon ba wayo ba domin idan wayo bai so sano daga karantarwar addinin musulunci ba za ka gaba wayo ba in ka tattara masu zuwa gumboka kashi casa'in da tara suna da wayewar zamani ake samun mai digiri ɗaya biyu uku ya yi wanka je gumboka ina wayo a jiki bokan ko kama da bai zama ba hidimar sa ya aka kore shi ko kuma in ka ga an yi abinci da miya wani wawa ne ya kai da nama in ka ga abinci da nama saboda bakin talauci amma kuma haka mutum zai zo ya faɗi warwar ta farace ta matso sanata yake so yi a wurin da kiki ya sake gida da wani boka wai waɗannan sharuɗan da kuke bayarwa sirri ne na cin nasarar magani ce wani cin sirri dole ya zo wajen ka ba sai ka kaɗa shi ba masa bokan ya faɗa ce sakar ya zo wajen ka dole ka kaɗa shi in ke sa dole sai an ba shi sharadi akwai ta saniya a wuri kaza to daga gidanka zuwa wurin mita ɗari uku ne ko ɗari biyar ko dubu uku ka ce da tufafi ka tafi da baya da baya ka riƙe zakara in ka je ka murɗe mashi wuya kar ka bari ya kuka ka tsotsa jinin kurba biyu ka dawo marabar hanyar garinku ka yi wanka da wani ruwa koko da wani gishiri da za a baka ka barbaɗa ka ajiye dubu hamsin. Sai ce kai wannan wannan bokan ya san da yake wani abokin ya taɓa wani boka a nan wani mutum kawai ya zo wani dolo ta karatun boka ma da in ka ji turanci ka ji kan sarauniya amma yace yana so a kashe wani babban dan siyasa ba zai na faɗi sunan da yake so a kashe ba sanan ne gidan kowa da suna sai boka ya ce zai yi amma za a samo fararen jakai guda bakwai farare kan kaga ko jaki mafi ruwan kasa ne sai ni sai sai ne so hana baki mutumin ne yake ka ina na za a samu yace to ka je ka bincika je dawo ce ai wala yake mu akwai inda zamu same su muna da alaka da sarkin aljanu akwai su a gabashin China duk yar yawon bai je gabashin China ba haka yi da sati miliyan ɗaya ne ya bayar abokin na ya ce shi ma an san mashi yake wai da gaske ne sai da zai wani farin jaki na basu gani shi ba in ba kai mata haka ba ba zai gano aikin aiki ba ne ba zai gano abun babba ba ne ya karɗa kuɗin shi abin da ɗin shi har yau zai mutumin nan ko ba dama ya kai shi komi dan bai da hujja to kaga wanda zai tafi ko gun boka ko waye waye shi ba za ka ce mai mahaukaci ba a hankali ne ne to kuma da masu hankali da mahaukata ‘yan aljanna ne, ‘yan wuta su ne marasa hankali. Eh, da ka ne ka wuta za ka hango marasa hankali ne. Shi mahaukaci an ɗauke mashi alƙalami yana zuwa lahira za ta mashi da hankali shi a ba shi sharri a damar wuta aljanna. Shi ko mai hankali ya san Allah kuma ya ji Allah. ‘Yan wuta su ne marasa hankali. Sai zuwa man balaga wanda labarin Ƙur'ani ya zo mashi ya yin imani bai da hankali. in har mutum zai iya zuwa yana kafirci ya gama sakandare kuma iya tashi a lahira ya ce ma Allah wai bai gane Qur'ani ba ai kare shi domin dai chemistry da biology da physics da mathematics sun fi Qur'ani wuya amma ya aka ka iya cin ko da S9 ne ya aka yi kuma Qur'ani ya baka iya ba can fa shekara shida kai S1 to 3 S1 to 3 duk ka iya su wanda ta kila kayi diploma kayi digiri ko kila ma wani farfesa ne kwas ɗin ka kila mai wahala mutane na gudi saboda wahalar da ma ya ake ka iya alalci ba ka da wani guduri da za ka ba mu ko ka zo ka ga mutum ya iya kwanta karkan nasara kowane iri wani ne ta wani fanni ya watsa-watsa da shi ya koma ya haɗa wai ma a kira sallah ya shiga masallaci ka ce sallar bai shi ba ta sallah wannan hayyace lahir har tsaya na bata lokaci wuta kawai ya kai ka iya gyaran mota ba ka iya musulunci ba kuma musuluncin ya fi gyaran mota sauki kawai da irin tababbe ne da ka iya mai wuya ka kyale mai arha iyakar abin da zai faɗa wa Allah ce Allah ban da rabon musulunci kaga ya kira da nawa kai yuka ta ce to dama kuma wuta ta mara tsara goce goce kuma ba fara tsawa ba a lahira to shine ma da yake hadisan da aka rubuto game da gwada abin nan gwada ko auna yara wani masu hina da masu ɗan tafuwar hankali wanda halike fil fatarati da waɗanda suka rasu a lokacin fatara fatara shine wucewar wani annabi da tazara kafin zuwan wani annabin sai wasu su rayu a wannan tsakanin yace inna ma tadullu ala imtihani man lam ya'qil al-islam duka hadisan nan wannan abin da yake nufi shine idan aka je lahira akwai wanda ya mutu yana yaro ya ce mashi to ya zo a gwada shi a gwada shi ga Allah ga shaidan shaidan ga yana da gani bai da kan gani ga Allah komai na shi dama yi kyau ta ce zaɓa ɗaya a lahira in ya zaɓa Allah sai ce wannan koda ya girma a musulmi ne sai ya wuce a janna ko kuma a samu masu tabuwar hankali su ma a gwada ko kuma suka rayu lokacin fatara wani annabi ya wuce da tazara wani annabin bai zo ba su kuma sun rayu a lokacin ba sai riski wancan ba kuma lokacin shi ya yi masu nisa musamman al'ummomin da suka gabata waɗanda annabin da ake aikowa ba yana haɗa kowa da kowa ba ne an aiko shi ne zuwa ga wasu mutane wa ila madiyana akahu shu'aiba wa ila adin akahu hula wa ila samuda akahu saliha ka kowa da irin yan al'ummomin da aika shi to shi ba cikin su yake ba kuma suna da tasara ta tafiya kuma suna da tazara ta lokaci sai irin wani shi ma sai Allah ya taru su sai jaraba sai ba su wata jaraba in suka zaɓi tauhidi sai ce duk akai su aljanna to wannan jarabawa Allah zai yi ta ne ada abin nan alam tihanin mallam ya akan islam ga wanda bai riga ya hankalta da musuluncin ba amma mutum ya kai shekara biyar a goma sha ashirin talatin kuma ya mutu bai imani ba a wannan zamani yanzu ba ka da bukatar a ce wai a gwada shi me za a gwada Qur'anin nan ya ji labari musulunci nan ya ji labari manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma in ya ji labarin to shi yace wa inna ma tadullu ala tihani man lam ya'kil al-islam fa haula wadannan mutane yunduluna bi hujjatihim annahum lam tablughum ad-da'wa wadannan mutanen za su iya kawo Allah hujjar su da cewa kira na manzo sallallahu alaihi wasallam bai kai gare su ba sannan walam ya aka yi islama in ma ya zo a lokacin su san da ake nufi da musulunci ba yan yara ne da wuce su nemi abinci su ci su wasan su su tashi ba wa man fahima da ka'ika sina'ati duk wanda ya fahimci sirrorin boyayyun sirrori na sana'o'i sana'o'i na hannu da sana'a ta fasaha da kwarewa ta rayuwa wal ulumi duk wanda ya fahimci sirrorin ilmomi kowane ilimi a ce har ka je matakin jami'a kuma a dinki lokacin wai mutum ba musulunci yake yi ba madan ya ce da yun kiru ayyudi ya hada zagi da hada da hujja a gaban Allah ala ya wani ya kawo Allah hujja komai ba har kai digiri har ka iya sana'a wa ya koya maka cewa ruwan farko da na biyu da na uku na damina ba a shuka waken kaka dan Allah wa ya koya maka ya aka yi kasan haka kuma haka kake yi amma kake musulunta ka ki gan Allah yanzu ka san nabi ya fako ba zai wuya ga manomi da ya san da yake ruwan farko yana shuka masara kuma yana shuka kayan nadu zaɗi ba ciyawa kuwa yana nan yana auna ya san lokacin shuka kaza ya san lokacin shuka kaza ya san lokacin shuka kaza ya san lokacin shuka kaza ko ka tafi tabbatar ka zo miki da irin dawa ba zai shuka ba da yanayin mu da bambanci ba za ka yi ba to ya irin waɗannan mutane Allah ba zai karɓi hujjar su ba ma da yake wa adabu tartibil ahkami alaihim fid dunya rashin dora musu wani hukunci a nan duniya qabla al-bulugi kafin su balaga la yadullu ala adami tartibiha alaihim fil akhirah wannan ba yana nufin rashin dora masu wasu hukunce-hukunce ba ne a lahira abin da yake nufi da wannan waɗancan ƙananan yara waɗanda ba su balaga ba a nan duniya suna da uzuri ba za ka kila samar su yi sallah ba don ba ta ba a kansu ba ba za ka kila samar su yi azumi ba ko suna da dukiya ce su je hajji amma idan aka je lahira to Allah ba zai fi musu wuce su ci bulus kamar da suka ci a nan duniya ba Allah zai tara su sai ya gwada su daga nan ne za a gane wanda in ya girma musulunci zai yi da wanda in ya girma kafirci zai da ta shi a wuce da shi wuta malik cewa hada na kaulu huwa al-mahdi wa nabi hanifa wa ashabihi wannan maganar ta cewa waɗanda aka kau da kai aka kyale su a nan duniya ba tilas bane kuma Allah ya kyale su a lahira magana ce da aka hakaito daga Abu Hanifa da ɗaliban shi wa huwa fi gayati da quwwa wanda ke wannan magana tana da matukar karfin gaske magana ce da ba za a iya musawa abu hanifa ba mutum zai iya duba wannan a cikin ɗarikul hijiratai ne littafi ne da shi ibn da kayyim din har ila yau ya wallafa da kuma littafi shi na ahkamu ahalin zimma shi ma littafi ne da shi ibn da kayyim din ya wallafa da kuma al-jawabu sahih لمن بدل لمن بدل دين المسيح لمن بدل دين المسيح بالتالي إذا الإمام شيخ اسمه ابن تيمية ولا فاتكين مجلدين ديال mutum yana mu'amala da nasara a ran su da rainin waye sai suke kiran sallah wasu suke limanci sai wani tukururu ya zo ya ce maka bushara haka suke Yar ka san kuna da aka samu wancan littafin mujalladi biyar ne ka karanta duk duniya ba na karanta da iya jayayya da minti ɗaya ka kure shi saboda dama duk buge buge ne suka da warwara ce ƙarya ce maganganu ne wanda ba na hakika ba in ba haka ba Allah ne kawai ke taimakon musulunci da abin da suke rubutawa a littafansu amma littafin ma yana gaya wa wanda ya imani da shi kana ruwa shi kan shi littafin da suke ce mai tsarki shi kan shi in kuna mutunci za su koma gefe cewa ne ka rabu da ni in kana so ka tsira kama kasar rashin rabu kila sai rika ganin kawai littafin dangana yake in ka karanta duka ayar farko duka bai zan nabi isa ba ka ke nan ba sahabi bane tabi'i ne in ma kawai da a ce isnadin haka yake amma da kan shi yazo yake cewa wallahi sai duka me yasa ka rubuta littafin littafin mai tsarki na duka kuma littafi ne mai tsarki a cikin sabon alkawari sai yake cewa a tashin farko yace ya ga kowa na rilibin riwaya daga ko rubuta wasu al'amura daga isa almasihu kawai shi ma sai ya ga ai ya dace ya rubuta wani abu game da shi theophilus din sun ce theophilus suna nufin shi isa almasihu yake kawai ne ma zai ɗauki alƙalami sai na biyo ka rubuta a ciki zai ce maka isa ya ce isa ya ce kuma bata haɗu ba isnadi mumtasi kuma da gangan kaga hadisin na ƙarya ne amma haka za a buɗe kuma sai a ciro hukunci da dalili to amma dan su da basira ce ne ka wannan magana tana da ƙarfi sosai to shehu da sai ibnu taymiya cikin mujalladi na farko shafi ɗari uku da goma ya tattauna akan irin wannan matsalar a cikin al-jawabu sahih liman baddala dinan masih haka za ka iya samun muktasarul fata wal misriya na albani shi ma ya tattauna akan wannan matsala wannan shine karshen wannan fasalin kuma da ce faslun ga waɗanda ya rubuta wasu baya sawa wani fasalin kuma yanzu ya gama da waccan kabiyar ta cewa yaushe ne ta kalifanci ko za a iya halitta da musuluncin yaro ga na ya wuce mun wuce tun daga masu shekara uku har zuwa shekara goma ثم بعد العشر sannan yaro bayan ya kai shekara goma ila sinnar buluji har zuwa shekarun balaga zai zo ya tattauna kan shekara na wani shekarar balaga musamman murahiqa to a lokacin da ake ce mashi murahiqi adolescent kenan su ne fitinar gari da fitinar ƙasa matasa a daidai lokacin ana buƙatar a shagaltar da shi da wani abu a daidai lokacin ana so a canza salon mu'amala saboda a lokacin ji yake yi da shi da baban shi ba a bambanci yana tashan bala to a wannan lokaci yaro zai kai sinnul murahaka wa munahizat lil ihtilali kuma a lokacin yana tunkarar yin mafarki ya kusa balaga a lokacin yana da bukatuwar a ga umarnin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar na cewa umarce shi da sallah tun yana bakwai umarnin ya au duka da aka ce a yi mashi ya kai goma in bai sallah ba dukan ya yi amfani da shi a lokacin za a yi lura mana ce fai za balaga hamsa ashara ta sana idan yaro ya kai shekaru biyar sha biyar to araba lahu halul ukhra wani yanayin kuma sai ya bijiro mashi zai canza daga da'irar da yake yake daga ce masu asfalu zuwa murahiquna ko wani suna ne kama da haka ya sudu ma'ahu lilamu to a wannan lokacin ne zai yi mafarki zai balaga kenan wa nabati sha'ari la khashil hawla al-qubuli da kuma tsurowar gashi mai karfi a gefen gaban shi wa ghilatu sauti da kuma kaurin sauti ko kaurin murya wa firaku arnabati anfi da kuma budewar tushen hanci arnabatul anfi shine tushen hanci zai kara fadi wanda zai tabara shari'u abinda mai shari'a ya yi la'akari da shi min zalika a nan a daidai waɗannan shekaru amrani al'amura guda biyu su ne shari'a ta fi ba da muhimmanci a kansu saboda muhimmancin da suke da shi wajen bautar Allah kada a taso da matsala su ne alaikila yin mafarki wal batu da kuma tsirowar gashi waɗannan abu biyu su ne muhimmai amma istilahu amma tsirowar gashi fa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani liyasta'adinakum alladhina malakat aymanukum lallai waɗannan da hannayenku na dama suka mallaka su ne na izinin wallazina lam yablughu al-huluma da waɗanda ba su balaga ba minkum daga cikinku talata marrati a lokuta guda uku ka'ida ce a nafi suratul nur ka'ida ce Allah madaukin sarki ya sa waɗannan bayin da suka mallaka da waɗannan ƴaƴan naku da suka kai waɗannan shekarun daga goma zuwa balaga to idan za su shiga wajen ku sai kun ba su izini sai kun ba su izini kenan za ka yi za ka ce to ɗakin ka kar wanda ya ƙara shiga a daidai irin wannan lokacin sai in an nema izinin ka da sa'alewar ka lokacin farko shine lokacin sallar asuba ko kafin sallar bayan sallar asuba kafin sallar asuba ko duk sallar asuba zuwa bayan sallar asuba lokaci na biyu lokacin hanci ko lokacin wannan ba hanci ba lokacin kailula baccin tsakiyar rana ana yin shi kamar sha ɗaya sha biyu zuwa ɗaya ana iya yin shi bayan a zuwa ɗaya da rabi biyu da rabi zuwa uku da rabi duka waɗannan lokutan ta su shiga sai kuma bayan sallar isha Allah ya kira salatu auratin lakum lokaci ne na al'aura suna kawai na yayin ba za su shiga ba sai an ba su izini sai kun makala wai za fa daga al'asfalu minkum da kuduma idan ƴaƴanku sun isa mafarki sun balaga faliyasta aziru to wallahi za su godon ku tilasta sun nemi izini kamar ta azana dalina min qablihi kamar yadda waɗanda kamar yadda waɗanda suka gabace su suka nemi izini kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati haka ne Allah yake bayyana muku ayoyi shi wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima game da shar'anta waɗannan fa'idoji suratul nur aya 58 da kuma 59 sai yace wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam rufi ala kalamu an salatin an sauke alkalami daga mutane guda uku an faɗa wa mala'ikun da ke rubutun lada da rubutun zunubi cewa kada ku rubuta zunubi ga waɗancan mutane an sabiya hatta ya salima daga ƙaramin yaro har sai ya balaga bai sallah ba bai je makaranta ba bai tilawa ba bai shafa'i da wutari ba bai je raka a talfajari ba bai kaza ba bai kaza ba duka rufe alkalamu an murnin da aka bayar na cewa a umarce shi da irin waɗannan ayyuka nagartattu domin in sun waje ba zai sun riga sun zama jiki kaga mala ya kumul wajibu inda bihi ko ko wajib kenan wa anil majnuni hatta yufiyaku da kuma mahaukaci a sai ya farfado ko ya warke duk bannar da mahaukaci ya yi ba zai biya ba sai dai idan yana da dukiya sai a ɗiba dukiyar sha biya amma idan bai da dukiya dole in gun shi su biya a ka'idar shari'a ma ba za a bar mahaukaci ya rika yawo a cikin mutane ba a ɗaure shi za a shi ma ya samu sauki al'umma ma ta samu sauki sai a ci gaba da nema mishi magani in yau rike shi ke ne ci gaba da irin da mai wa anin najin hatta ya sai ba da kuma mai bacci har sai ya farka duk bannan da mai bacci ya yi sai dai ta koma gidan kuskure ba zanganci ba sai dai gidan kuskure yana bacci ya turo wani mutum ya fado daga kan gado ya kone ko ya mutu sai da ce kuskure ne amma ba zanganci ba ne da ka mai bacci in kuma laifin na safan Allah ne to bai da laifi yana bacci ya turo Qur'ani ya fada na jasa bai da laifi yana bacci lokacin sallah ya wuce bai farka ba bai azur ba bai la'akar ba bai magriba ba bai isha ba bai farka ba sai bai na dare bai da laifin ko shi sannan ce ya yi ta asad da ya farka wannan lokaci shine lokaci da sharadin da ya farka ita zai sai tunkare ta wannan hadisi ne da Imam Bukhari ya tafi shi ta'adi yakan hadisi ne mu'allaf bai kawo isnadin ba irin yadda da ya saba ibn hajar al-asqalani ya tattara irin waɗannan hadisai ya yi masu rubutu ya kuma nemo masu isnadai mafi yawan su sun zama kubutattun hadisai wanda wannan na ci ya rubuta shi a cikin talikan fil talaki babu talaki fil irlafi haka alim abu da ya tafi shi a cikin kitabul hudud haka tahdibul munzari da tarihin da ya wuli kayyum ya yi haka na musulmi da mata da shi cikin al'uyus haka ibn mada da shi cikin kitabu salafi da sauran malamai da dama yana da daraja wacce ba za ta gaza ta hasan ba al-imam albani ya ce da shi irwa da kali ta farija hadisi manadin da ya ce sauna akan hadisi mujalladi shi da biyu daga shafi na uku zuwa shafi na bakwai sanai ce wa kana li mu'adin وعليكم السلام ورحمة الله نعم وزن أولا لا تبكي بعد السئل ومدن يعلم سكيني إياي suka horar bar su ne sababin samuwar mutum suka ta fara bashi wani abu na lada in ya jagoranci suka yi na aikin lada shi za a ba iyayen za a ba da uwa da uba wai kamar wanda bacci ya ɗauke shi ɗara masu kawai ne bai da laifin komai an ya samu jami'i ya yi to ya samu ya yi wai shi kadai to wasu na ta za a bashi ladar sallar mutum ɗaya amma bai da asarar rasa jami'i an gane bai da asara rasa tafi idan bai da laifi ba shi ya ƙi ba bacci ne ya ɗauke shi ko baccin ya fi ƙarfi shi in ya zo in ya tashi sai ya shi kaɗai to lada ɗaya za a bashi kenan ta ce a'a ai lada ɗaya ta wanda ya asara rasa jami'i ne yanzu shi ne asara rasa jami'i ba to lada jami'i za a bashi ba tabbas Allah shi ya san me zai bashi amma dai ba zai wannan asara ba in yi sa'a ya yi ta da kyau kuma ba ta yi a shi bace Allah ya ba shi ladar gani ko fiyama a ce ba ya rasa gani sai ran nan aka samu larura ko lauzai galibin ma irin wannan baccin ga wanda bai saba ba sai dai rikin lafiya to sai a ba shi cikakken lada ta sallah mai yiwa har da ƙari saboda sai yana tattare da wani abu na ɓacin ran cewa sani ya wuce shi ɓacin ran da babu shirin shi ga wanda ya je sallar akan lokaci domin kila ke cewa to ai yanzu akwai alam ne ya hana bai sa ba ko inda ya sa alam zai farka to idan mutum ya san bare tashi ba sai da alam ko alam sai ya zama da lura ke amma lokaci ko da adam ɗin da lalura za a iya wucewa na a idan sababin ba da kyau ba ne to hukuncin da za a yi mashi hukuncin sababin ne shaye-shaye ya ƙi yin sallah ya ta bacci bai sallah akan lokaci ba wannan kawai za a buga mashi gudumar ya ƙi yin jami saboda sababin ba mai kyau ba ne kamar yanzu mutum ya sha giya sai ya kuskure ko ya kisa wannan ganganci ne amma mutum ya sha kunin saniya sai a samu akasi ya bugu har ya kisa shi kenan bai da laifi illa iyaka kawai zai biya jiya kenan kisan ya koma da kuskure ko kuma ya sha kunin tsamiya ko wata madara ta halal sai ya bugu sai ya saki matar shi shi tun da halal ne ba ta saku ba wancan kuma tun da haram bai kasa su da in sababin na halal ne to mutum na da wancan rangwame da garabata idan sababin na haram ne to mutum bai da wancan rangwamen da wancan garabata وقيل لي وقال لمعاذ من ذم الله صلى الله عليه وسلم ياتي معاذ بن جبل خذ من كل آمن دينارا فكرfi dinari ɗaya daga duk wanda ya balaga an tura shi wajen tarbo jirgiya kenan rawa kuma Ahmad wa Abu Dawud karanta hadisan guda biyu na rufe al kalamu Ahmad ibn Hanbal ya fitar cikin al musnad haka Imam Abu Dawud shi ma ya fitar da shi a cikin kitabun zakati a babin da ya kulla da suna zakatu sa'imati وليس لوقت الاحتلال سن معتاد shi lokacin balaga bai da wani lokaci kayyadacce na al'ada wanda za ce duk wanda ya kai wannan lokaci ya balaga yana da alaka da ɗabi'ar mutane yadda mutane ke rayuwa mana inda Allah ya wa mutane balagar yan afirka ba za zama daidai da balagar turawa ko jajaye ba larabawa to bai da wani wasu kayyadaddun shekaru bal min as-sibyan man yahtalimu ithna ashara sana daga cikin yara akwai wanda yake balaga da shekara sha biyu ma wa minhum man yati alayhi khamsa khamsa ashara sana daga cikin su akwai wanda yake kaiwa har shekara goma sha biyar wa sitta ashara sana akwai mai kaiwa shekara goma sha shida wa aktaru min dhalik kuma da ma wanda yake wuce haka wala ya tadim ya kai sha bakwai kuma bai balaga ba yace duka ana samu lokacin da ya balaga to su ne shekarun balagar da kuma za a hukunta waɗannan ko wani shi cikin tsararraki ba ballanta na kanni da waɗannan shekaru ko wannan lokaci na balagar shi wa kana fal fuqaha fi sinni alladhi yablughu bihi mithlu hada malaman fikihu sun yi sabani game da shekarun da kwatankwacin irin wannan yaron suke suke balaga kila tsararrakin sun balaga a iya mashi hukunci shi ma da haka fakala al-auza'i al-imam al-auza'i yake cewa wa ahmad da ahmad ibn hanbal wa shafi'i da muhammad ibn idris al-shafi'i wa abu yusuf wa muhammad mata kammala 15 sana hukima bi bulugihi kawai matsayar mafi sauki shine da ya kai sha biyar kawai a hukuncin ya balaga duk hukunci za a ɗauka a ɗauka a haka waɗannan malama haka suka faɗa to kuma wani maganar za ta zama da akwai kancin gaskiya lura da cewa kaso mai yawa na cikin wannan da'ira ne to kenan waɗanda suka gaza suka balaga kafin waɗannan shekarun da waɗanda suka wuce waɗannan shekarun ta tara ta gaban su kai yawa waɗanda ke wannan da'ira ta shekaru ba malaki wala sabi maliki da salafatu a kawali daga kuma taliban aliman malik ibn anas imam darul hijra ko imam darul hijra akwai maganganu guda su sun yi maganganu guda uku ahaduha magana ta farko da ɗaliban maliku suke suka ce saboda a tara gaskiya suna da yaro na balaga ne daga shekara sha bakwai wasani samani ata magana ta biyu suka ce shekara sha takwas wasani zuwa hamsa ta ata da kuma shekara goma sha biyar kaga ga sha biyar ga sha bakwai ga sha takwas sha biyar sha bakwai sha takwas wanda ta koma wannan fahimtar da ta ce sha biyar a ƙarƙashin maganganunsu sun haɗe kenan da maganar da waɗancan malamai suka yi sa imamu lauzani har zuwa shi muhammad وعن أبي حنيفة روايتان وهو وهو المحكي عن مالك waɗannan zantuka kuma an akaito su daga Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala yace wani Abi Hanifa ta riwayatan daga Abu Hanifa kuma akwai riwayoyi guda biyu ihda kuma sabu asha magana ta farko Abu Hanifa yace yaro na iya balaga daga shekara 17 wanda ko magana ta biyu samaniya ashar shekara sha takwas wani jariyatu inda saba'i ashar ko saba'a ashar ita kuma mace a lokacin da ta kai shekara sha bakwai shi ma ya kamar ya tafi mafi kololuwa ne kamar ya tafi mafi kololuwa waɗanda suka ce namiji zai iya balaga shekara sha biyar ba kololuwar suka kalla ba farkon suka kalla wanda kuma suka ce sha takwas ko sha tara su kuma suka da kololuwan ne sai da mana babu tukka da warwara kowa akwai abin da yake duk wanda aka yi zube ban kwarya ta za iya fahimta amma mace ita a ce shekara sha takwas ko sha bakwai an kalli magaryar tukewarta ne wajen balaga zaɓe balaga tun daga goma sha ɗaya ko na'u ne kama da haka ma amma shi ma yana da alaƙa da yanayin al'ummar da ita macen take a ciki ko bi'ar da ta taso yanayin sanyi ko zafin gari na iya taimakawa yanayin hutu ko abincin da ake ci ko lafiya duk ko kwanciyar hankali suna da tasiri yanzu yan afirka suna da bambanci da yan jaziran larabawa su kuma yadda zai laraba suna da bambanci da waɗanda suke rayuwa kusa da tekuna ko ruwa ko kuma turawa a bangarorin nahiyoyinsu daban-daban shi ne cewa kada dawo wa sabuhu alimamu dawo da sahabbai da ɗalibai suka ci na hatta da hujjin sinni suka ce gaskiya babu wata kayyadaddar shekara da za a yanke mai nuni ga balagar namiji ko balagar mace wa inna ma huwa listilamu abinda ake lafiri shi kawai shine mafarki kawai shine mafarki wa hada qawlun qawiyyun ibn kayyim yake ta wannan maganar magana ce mai karfi wannan maganar kaga shi ma bai fade ta ga wata magana da ta gabata ba magana ce mai karfi karka kalle shekaru وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن حد البتة dangane da abin da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a taɓa jin annabi ya kayyade wata shekara a yanke da ta ce shekarar da namiji zai balaga ba ko da ce shekarar da mace za ta balaga ya ce wa gayatu mahtajja bihi man qayyadahu ya kamsa ashara sana kololuwar abin da waɗanda suka yanke shekara sha biyar da balagar namiji suke kafa hujja da shi da hadisi ibn Umar babbar hujjar su cikin abin da ya tabbata hadisi Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar Allah ya yarda shi yake ta urida ala nabi sallallahu alaihi wa sallama fil qitali an gitto shi ko ai su urida ala nabi sallallahu alaihi wa sallama fil qital lokacin da aka kawo Abdullahi dan Umar wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama ana neman Annabi ya bada izinin ya tafi yaki akwai ga kiyar sunna yaron nan zai iya bin mu yana ɗin shekara sha hudu annabi bai tambayi shekara shi nawa ba abinda kawai annabi ya yi ya kalle shi shi ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallama fa lam yujiz sai annabi yake ba da izini bai ba da damar ya iya tafiya bai cewa wannan yaron karku je da shi kuma yar da shi gida aka ɗauki abu da mara kamar yana ta kuka yana bakin cikin ba abin shi ya je ba kuma wuri da alaihi wa huwa ibn khamsa ashara sana sannan aka bijiro da shi aka sake kawo shi wajen annabi bayan wata rundunar ta zo za ta fita lokacin ya kai shekara sha biyar kamar ka ce bara ga abin da ya faru bana kuma ga abin da ya faru yana ɗan shekara sha biyar sai aka ɗauko sai aka kawo ya rasulullahi kamar wannan yaron zai iya zuwa yaƙi sannan bai ce zai iya zuwa bara bai ce shekara shi nawa bana ma bai ce shekarar shi nawa ba shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ba da izini fa a jaza hu sai ya ba da izini ya ce ai wannan yaran kawai ya shirya ya tafi yayi wannan hadisi ne na ibn Umar da Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Magazi babu wazwatul Khandaq da Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabul Imara babu bayanin sunnal buruj haka da muslim a babin sai ke kulla kamar shekara sha biyar ɗaya ce shekarar balaga masu sharhi da suka yi ta tattaunawa wasu na goyon bayan fahimtar imam aliman muslim ta gaskiya annabi ya yanki shekara sha biyar ne sai masu tattauna suke tafiya amma ya tambaye shi shekarar shi na aka ce bai tambaya ba kawai cewa wannan yaron ba za a da shi ba kenan shi yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya kalla shi ne wannan yaron a bara ba zai iya yaki ba shekarar shi biyar ne goma ne ashirin ne talatin ne ma ba dai zai iya yaki ba da haka ba zai je ba suka ce to bai da alaka da balaga kenan bana kuma an kawo shi ya duba yaron ne ya wannan yaron zai iya yaki sai ce ya tafi ba da bai ce shekarar shi na ba ce mai sha hudu ce ka ɗan sha hudu ya yi karami wani bai tambaya ba ce mai sha biyar ta a san sha biyar ya balaga amma ita ba ne ne suka yi wa hada alhadith wa in kana muttafaqan ala sihhati wannan hadisin duk da malamai sun haɗu mana bukhari da muslim sun haɗu akan inganci to fala dalili fihi ala annahu ajaza hu li bulugi babu wani dalili mai nuni da cewa annabi ya ba da izini ne ga cewa fulatan umar ya tafi yaki saboda ya balaga bal la'allahu tasgharahu awwala mai yiwuwa annabi ya ga kankantar shi ne a shekarar da ta wuce walam yarahu abin nan mutiqan lil qitali annabi bai ga cewa yaron nan zai iya yaki ba falamma kana lahu 15 sana amma yayin da ya ga ya kai shekara 15 ra'ahu mutiqan lil qitali sai ya ga yaron nan ya cancanci zai iya juriya da ɗabi'u da yanayi na yaki fa'ajazahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ba shi izini cewa to yanzu ka fito matafiyanki shi kenan aka ja ka shiryo shi kuma ya fito ya bi rundina kuma ya ci gaba da yaki har annabi ya rasu ya bar shi ya fuka da kalifoji har zuwa lokacin rasuwar shi yake wali hada saboda wannan hukuncin da jumhur na malamai suka fitar lam yas'alhu halim talamta am lam tahtali aw lam tahtali to da kai bai tambaye shi ba kai yaro ka balaga ko baka balaga ba bai tambaye shi ko bai tambaye iyayen shi ba sai na iyayen shi shi ai sai na Umar ne bin Khattab radiyallahu anhu to shikenan Umar ya balaga ba tambaye shi ba sai na Umar faɗa mana menene shekarun wannan yaron ba tambaye su na Umar ba kaga ba tambaye yaron ba ba tambaye mahaifin shi ba ba tambaye shi shekarun shi ba ba tambaye shi mahaifin shekarun shi ba ba tambaye shi ya balaga ba sannan ba a tambayi mahaifin cewa ya balaga ko bai balaga ba kawai dai bara an zo da shi annabi ya fahimci yaron nan ba zai iya yaƙi ba da ka ce an sauke mashi an sauwaƙe mashi ya tafi ya huta bayan kuma aka kawo shi ya fahimci yaron nan zai iya yaki kuma annabi ya bada izini ya ce ya tafi ya je yi yaki shikenan ya ce wallahu subhanahu shi Allah madaukakin sarki an daga al'akama bil ihtina ya rataye hukunce hukunce ne da balaga da balaga ya rataye wani kaso na hukunce hukunce akwai kuce-kuce da ba rata ya siya ba ya ba daga ba yanzu yaro na da kuɗi za a mai zaka ko ba za ba kana da ɗan yaro yana buhu ɗari biyar shekara goma za a yi zarka nan ba a jiran balaga akwai wani kace za a jira balaga wasu sun talaka nan ba ne amma ba wani jiran yabin nan yanzu in bai balaga ba ya rasa kuɗin magani ba za a iya taimaka mashi ba za a iya taimaka mashi wani karatu duk zamani ya ga yi malaki kayan aiki shi ma to shi ma kai a yi la'ada waje suna kadan shekara jere mu hu dari biyar a duk kafa su da zarta shi kenan ba maganar da ce a to ai kaga yaro ne wani yaro eh yaro ne amma dukiyar ma yarinya ce ita yanzu dukiyar za a cire mawa ai lokaci ai akwai tsararrakin shi da ba su da ko sisi ai ba nema ba shi ma saboda dukiyar ta kai misali wannan ita ce matsaya ta jumhur kuma ya keke da keke ko kuma kai fahimta ce mai kyau na eh ko gado aka ban mai sai dai kai za a fara lissafi daga ranar da dukiyar ta shigo hannun shi idan halar alal mali da haulu ko hada alal mali da haulu ta ce yau ne aka ba shi dukiyar ko ya gaje ta ko ya same ta ko aka ba shi kyautar ta to ba za ta yi rasa yau ba a ba tura mashi ba abinda za ta yi to shi kenan a rubuta yau na yau ga wata misali uku ga watan safar to shi kenan baɗi kamar irin wannan ranar ba da kalandar ba ture ba ba da kalandar ba ture ba da kalanda don irin ba duka zo ce farkon safar za ka ka koma wajen kila ko farkon august a ko tsakiyar august ko na ko na mai kama da haka ta zara wajen kwana goma sha biyu baya da ka dai in gadon da ya yi sai ta shekara idan shekara ta zagayo aka zo aka duba sai ga dukiyar ta nari abin da ya rabu bai kai nisabi ba to shi kenan ba magana da zakka ta tare da shi ya ce wallahu subhanahu inna ma annaka la ahkama bil ibtilani kuma shi Allah madaukakin sarki ya rataye hukunce hukunce ne na shari'a mu ta musulunci da balaga وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم من ذن الله تعالى نسم الله ثبت أغريش ولم يأت عنه في السن حديث واحد سوى ما حكاه ابن عمر من إجازته ورده يتي باب ولا حديث قايا سيدير domin tantance shekarun da in an kai su za a balaga in ban da abin da Umar, Ibn Umar, Abladan Umar kenan ya hakaito ko ya ruwaito wanda ga shi na Abu Khari ga shi na Muslim. Min ijazati na ba da izini da annabi ya gare shi na cewa ya fito a tafiya yi. Shekarar da aka yi hantar kenan ko? Ko lokacin kuma yana da shekara sha biyar. Da kuma yadda ya hana mashi zuwa a shekarar da ta gabata. In ban da wannan, baka da wani hadisi da za ka ɗauko ka hujja da shi kan cewa lallai idan yaro ya kai shekara sha biyar baka da salama baka da balaga sha amhaba a baka da abin da za ka yi nan wacce magana da suka faɗa na cewa la hadda lahu bi sinni innama huwa al-ihtilam kamar da nan gurin kai ya faɗa huwa qaw hadha qawlun qawi wa li hadha istarabat aqwalul fuqaha'i saboda haka ne maganganun masana fiqh suka yawa da gaba ne ne yalwatar yalwataccen sabani suka yi sabani ko maganganun su suka rika karo da juna fi sinnin ladhi yuhkamu bi buluji sabila game da kayyade shekarun da za a yanke cewa su ne shekarun balagar yaro sun ta maganganu na wannan na cin karo da wannan na wannan na taba wannan وقد نص الإمام أحمد على أن السبي لا يكون محرما للمرأة حتى يحتلم تسيدي أن السنتر قرر دقى ابن حنبل يبعد وتفتوى لسوى أن السبي للي شيكر من يارو لا يكون محرما بل له محرمي با أبدا كنت إذا محرمي كذا annabi ke cewa baya halatta ga mace wani kamar yadda yake ce sai ai baya halatta ga mutum sai imani da Allah ran ta karshe da yake tafiya da kwana ɗaya gurguri da illa wa ma'aha bi maharam sai ta tafi ta da ma'abucin haramci kamar yadda baya halatta namiji ya keɓe da wata mace sai tana tare da zu maharamin min maharimiha to shine ibn hanbal yake cewa wannan maharam din wanda zai iya raka mace wani wuri ko ya tsaya tare da ita da kuma wanda ya kaɗaitu da ita ya ce to sai ya kai shekarun balaga in bai kai shekarun balaga ba to aka yi hanbal yana nan sam sam sam ba zai yi ba a bayan mutu bayanai da wasu malami suke ganin shekarun tamizi ma za su yi ta fashtar al-islam ana yake cewa sai ibnu hanbal ya sanya sharadin balaga kafin namiji ya zame wa mace al-mahramu wanda zai iya kasancewa tare da ita ko ya raka ta ko wani abu mai kama da haka cikin zawu mahari cikin zawu maharimiha dole su zama daga cikin haramtattun ta da makamantansu kada a ɗauko wani bare kuma daga waje zai zama an yi ba a yi ba kenan wanda aka ce ya ba ta kariyar ko kuma ya kasance tare da ita shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda haramun ne su kuma suka taitu da ita kaga tsarin bai yi ba kenan da ka wannan magana mutum zai iya samun ta cikin almoguni na gudu kodama mujalladi ne biyar shafi na talatin da hudu ya wannan su ne bayanin da ya tattara a ƙarƙashin wannan matsala ko a cikin ɗayan biyun al'amuran da ya ce su ne mafiya muhimmanci idan ka zo kana magana game da girman yaro daga shekarar daga shekara goma zuwa balaga ya ce abu mafi muhimmanci da za a mayar da hankali a kai kuma a sa ido a kai don tasirin da suke da shi wajen yin bauta da yi wa Allah da'a da kasancewar mutum yanzu ya shiga cikin mukallafu na waɗanda Allah ya buɗe wa fayin na farko ya ce al'istila na biyu kuma ya ce al'imbat to mun gama da al'istilam ɗin mun ji maganganun da aka aka kawo da aka duka wa'annan tsare-tsare na kirar musulunci domin su samar mana da mutunci mu musulmi a tsakaninmu na abin da waɗanda ba musulmi ba sa da irin wannan mutuncin sannan su samar mana da tsara nasabarmu sannan su ƙara bayyanar wa al'umma cewa lallai da ƙuranin muke aiki tun da wayannan dokoki da waɗannan ƙa'idoji da suna cikin alkitabu da sunnan nabawiyyar sahiha suna da sebo da wannan lokaci wa alaikum assalam na kamar inda za ka je muna zuwa wurin yaron mai balaga eh Eh ya tabbata haka in yaro bai ba na gaba ya rasu to ana so iyaye da littafi za su rika roƙa mashi ya shiga cikin waccan kula an fi so ma iyaye su rika yawan roƙa mashi rahama na gani da kuma shigar cikin waccan makaranta da reno da za a yi idan ya dace aka ya samu reno to mahaifin su za su kowa cin gajiyar wannan tarbiyya ne samu suna ka da gaske ne ya bai ba ya rasu bai ba na gaba to zai shiga cikin wancan kuma a yawaita yin addu'ar Allahumma ja'alhu li walidayhi zukuran wa ajaran wa salafan wa fulsa cewa ya Allah yaron nan da ya rasu ka sanya shi jinjime ne ya ta dace ga mahaifan shi ka sanya shi mai rigaya ne ya yi gaba ne ya kin tsauri kafin iyayen shi ka sanya shi kaza ka sanya shi kaza ka sanya shi kaza har akwai fatar da malamin ke bayarwa cewa idan wasu karamin yaron shi ya rasu za ga wani an mashi haihuwa yaron shekara ɗaya ko wata ɗaya yaro dai bai balaga ba ya rasu idan ka zo yin addu'a ko gaisuwar ta'aziyya abin da yake da muhimmanci ka yawaita addu'a ga mahaifin yara mahaifin yara yana bukatar addu'a a kan manta a kan yara shi kuma da ka zo mashi addu'a ka sake shigo da iyaye Allah ka sanya wannan yaron mai faifin iyaye ne Allah ka sashi kaza Allah ka sashi kaza Allah ka sashi kaza sannan na uku suka ce ka yawaita roƙa wa yaron rahama fiye da yadda zaka roƙa za ka roƙa mashi gafara rahamar da kake roƙo ta haɗa da yaron ta haɗa da mahaifin a cikin ke dai in yaro ya su ba daga ba zai shiga cikin waccan makaranta kuma yayin da su shiga jiyar haka na wajen su kubuta daga shiga wuta alaikum assalam wa rahmatullah eh
wata shekara ake sanin da a cikin Najeriya.
eh to mafi yawa malaman kasa su suka ce da dura ne to da in ka ce macen ba za ta ba sai an je an nemo kudin wata kujerar na muharramin ta da gida daidai ta akula daidai ta akula sai sun sai su da yake ɗaukar fasar malikiya da ta ɗauki sun sauci na ka samu tawagar mutanen kirki sai a kasa ta a ciki sai a ce a je a kula da ita ma'ana su- su su kula da ita in kai haka shi kenan sai da zai ta wahadin salami lafiya ta dawo kuma da albayin suka ce ai dole sai an samu harin in ba shi a zan ya biza ta koma gida sai ba da da aka samu kudin muharramin ko ya sa biza to zai wahala ta su da aka shekarar da aka yi saudiya ce ta abin nan din muharrami an ta yi cuwa-cuwa wannan kuma tafiya ce ta yin najeriya wani ma iya kwasin da aka ko kuma sai an zo airport a nan sai ce dalla malam da wannan da wannan da wannan matan su uku dalla kai ne muharramin su sai a har hada da an sauta aka yi muharram maharam maharam maharam bakin fata yin balarabe waye sai hada wa hada shi kenan ya wuce ba za ka da juna ba wajen dawowa ko an gama aikin haji dama da an kawo mutum ba muharramin gida za a kawo shi to amma da muharramin ma dai gida za mu an gama su za ka inda hali mutum na da hali to sai su tafi tare da iyalan ko a haɗa ta da muharramin in haka bai samu ba sai samu arzukatul ma'amuna tawaga mai aminci tawaga mai addini sai ake su tafi da ita ta je ta gudanar da aikin hajjin na ta wallahu ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك